ما أنزل الله
أستاذ ولا بيو ولا بيو ya ɗauko mu abu a shago akwai waya na a shago ya ɗauko mu ita waya eh أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من رأى الله بعينه وسورة محمد بن عبد الله وآمنة أبو الفاطمة والآسي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق عاصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وابو عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار وتابعين وتابعين بإحسان الى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الحتم والختم ابو العباس الشيخ احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر سر صاحب الفيلة أبو إسحاق باي برامنياس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بورك الله فيه صاحب أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن أبو القنصوس وأم الخير الكاكاكين فيدا الشيخ محمد العارف الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فاسترسم مجدا القائل عليك به والناس في سنة القرى تمتعت منه الدار إذ كنت مفردا فولى رسول الله أمري فلم يزل يسائر رداء فصرت ممجدا القائل وزورا رسول الله انتصرت في وصفي فإن جمال كل يوسف amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna mika godiya zuwa ga ranar Allah tabaraka ta'ala mai girma da daukaka wanda a cikin ikonsa da yaddarsa da ganin damansa da kadartawarsa ya kadarce mu muna raye a wannan lokaci mai albarka a cikin yan uwa masu daraja masu albarkoka a yau muna sha takwas ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da arba'in da hudu yi daidai da tara ga watan april 2022 miladiya jiya mun gabatar da karatu a wannan masallaci a wannan zawiya mai albarka na tasirin alkur'ani mai girma tare da karkada kura a kan wa'inda ba san kiman manzala ba sallallahu alaihi sallama wanda suka ɗauki addini ya zama ta'assubanci aka watsa da darajar annabi sallama aka ɗauki darajar ɗan wata a mun kwana a aya na biyu ko a cikin suratul bakara za mu tashi allazina yu'minuna bil ghaibi ko a ulaika la zalika hasin ne zalika bidallah zalika kitab zalika la rayba zalika kitab la rayba fi za mu saki dawo na'am bismillah
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من na'am bismillah
قبلك أولئك هم المؤمنون na'am bismillahir rahmanir rahim الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗauko magana yana tafiya akan sayyidina al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu da inda kaji an yi magana Qur'ani na faɗa tun daga bakar zuwa nasi yana gaya maka annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka waye annabi yaya matsayin annabi yaya kimar annabi ya martaban annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah tabaraka wa ta'ala mafi yawa jullun qur'ani yana gaya maka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa can mun karanta Abdullah bin Abbas ko ya ce alifun Allahu ne lamun Jibril mimun Muhammadu ma'ana alif lamin kenan wanda malamai su mai gano a kansa wasu kace Allah ya rantsuwa ne da sauransu yace zalikal kitab wannan littafi la raiba fi babu kotu a kansa ma'ana hazal kitab allazi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallama la raiba fi wani littafin da manzo Allah sallama yake karanta muku babu kokonto a cikin sa annahu munazzilun min indillahi tabaaraka wa ta'ala wannan ai an saukar da shi ne gurin ubangiji tabaaraka wa ta'ala mai girma daukaka ma'ana saukakke ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya saukar wa annabi sallama da wannan littafi ba wai kawai a tatsuniya bane ko labarai ko kuma wani abu makamancin haka saboda haka a ce babu babu wani abu wanda ba haka yake ba a cikin alkur'ani mai girma a yake cewa ƙur'ani daga Allah ne laysa fihi laysa fi hadha raibun babu kokonto a cikin sa wa in shakka abu jalil wa ashbahi in ji shaykh al-islam radiyallahu anhu idan abu jal da makamantan abu jal ma'ana kafirai suka yi kokonto a kan ƙur'ani fahim hamƙa'ul majani to ai su wawaye ne kuma mahaukata ne la uqula indahum babu hankali a gurin su kwata duk wanda ya karyata wannan ƙur'anin to babu hankali a gurin sa kuma mahaukaci ne wawa ne an ce hamƙa'u ma'anan wawa kenan ko almajanin mahaukata لا أقول إنهم باب عن كيف رسول كأن شكهم ليس بشك معنى كوكونتن da suke yi ba kokonto bane a kawai hauka ce ta taba an fahimta ko hauka ne ya samu Abu Jahl da kafirai yan uwansa abin da yasa aka kawo Abu Jahl saboda dukkan wani kafiri dukkan wani kafiri ƙarya yake kafircin da Abu Jahl yake saboda Abu Jahl ya kai manzallar sallama yana faɗa yana cewa fir'aunan annabin fir'auna na ya fi fir'aunan annabi Musa ma'ana fir'aunan zamanin annabi Musa bai kai fir'aunan zamanin annabi Muhammadu taurin kai ba sallallahu alaihi wasallam saboda shi fir'aunan zamanin annabi Musa da ya ga shaƙa ya ji mushaƙa ya ji matsa a cikin wuta sai ce la ila ilazi amanar bihi banu isra'ila sai ce ya yi imani da allan da banu isra'ila suka imani da shi sai aka ce al'ana wa kar asaita min qablu yanzu ne za ka yi imani bayan ka saba baya sai ta ba ba zai yiwu ba to fir'aunan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu jalil shi da aka masa maganan wuta akwai wutan jahannama akwai menene akwai menene akwai azaban Allah sai ya sa a hura wuta da aka hura wutan sai ya ɗauki hannunsa ya ɗauki yatsarsa ya sa a wutan ya sanya ci ya ƙone ya zama garwaci ya koma toka ya karkaɗe tokan ya ce in dai wannan ne babu komai mu je lahiran kawai duk kowa ya aikata abin da yake so in dai dan wannan ne annabi sallama yake faɗa wai a kiyaye wutan to babu komai kowa ya aikata abin da yake so ko mun je lahira ne a sani a wutan kowa ya tafi aljanna la ilaha illallah manyan arna kenan duk kafircin mutum ya isa ya wannan ya isa illa illazi la ilaha illa wa kafirin yanzu duk iskancinsa ba wuta ba da Allah watsa mu shege ruwan zafi ta fashe mu gani yaya za ga yadda ake wasan guje guje ko saboda haka a mazala salma yake cewa annabi Musa ya sha wahala amma gwagwarmayan da na sha bai kai na annabi Musa ba sai kai shi ba Allah ya bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama yayi yaƙe yaƙe da yawa yayi yaƙi masu matukar yawa saboda tsaye da wannan addini saboda ah ai Allah ya gaya mana ko wallazi alkazakum ko wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa ankazakum minha ko kuna kingin keres saura kaɗan ku faɗa cikin wutan jahannama kuna gaɓar wuta sai annabi sallama ya tsamo ku daga wuta sallallahu alaihi wa sallama ya taimake ku ya taimaka to ƴan ƙungiya ku shirya haɗuwa da Allah tabaraka taala Allah ya kiyaye mu a yacewa yake cewa ka anna shakkin laysa bi shakkin yace kai ka ce kokonton ba kokonto bane la shakka fi babu kokonto wato kokonton kafiri kafirai masu bautan gumaka da su Abu Jahl da sauransu kokonton da suke yi ba kokonto bane Qur'anin gaskiya ne yace ash-shamsu shamsun yace ai rana rana ce wa illam yara hal a'ma ko da makaho bai ga rana ba ai rana ce ko yanzu makaho ya ga rana ce yana ganin rana to sai ta zama ba rana ba to ashe rana rana ashe gaskiya gaskiya ce ko da mara ido baya ganin ta yace wal aslu aslun wa in lam yajid da'amuhu al marid zuma zuma ce zuma zuma ce ko da mara lafiya bai ji dandanan ta ba ka san akwai mara lafiyan da baya jin bai da afasa ko baya jin ɗanɗano duk abin da ka bashi baya bambance ɗaci da zaƙi da bauri da yamami da garɗi duk bai san su ba saboda me a halin da ke kai mai mura kawai mai mura ma ko wari ma baya ji kai shi ma baya ji ɗanɗano baya ga ɗanɗanon daɗi da mara daɗi da zaƙi da garɗi da duk baya ganewa me yasa saboda bai da lafiya ko to sai ya zama bai da zaki saboda mara lafiya bai ji ba haka ne da Allah shi mara lafiya kan bai da harshe ne to bai ji da nan bai Allah bai rubuta masa bane haka ne wanda yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam baya taimako ai ba a rubuta shi wani wanda annabi zai taimaka ko manzon sallama na cewa shafa'atu yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha ko ba haka bane ceto na ranar tashin alkiyama gaskiya ne duk wanda bai imani da ita ba baya ba zai kasance daga cikin ta ba so ba zai ba imani da ita ba ceto ba taimako bane me ma'anar ceto ne ba taimako bane da a duniya ma Allah yana faɗa wani wuri a Qur'ani yana cewa wa ma kana Allah li azibahum wa anta fihim fihim ko wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai taba wa musulmai da duk duniya har da kafirai azaba ba matukar annabi Muhammad nan da Allah taimako ne ko taimako bane sai ce kuma bari maku azaba mun taka kuna istighfar da Allah ya kuma muku istighfari na manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taimaki duniya ko da Allah ya taimaki mu ba har sallaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa sallama saboda haka a shi zuma zuma ne ko da mara lafiya bai ji dandanansa ba yace fal qur'anu la shaqqa fihi yace qur'anin nan babu kokoto a cikin sa wa in shakka fihi al majjanin wal hamqa'u idan mahaukata da wawaye suka yi kokonto akan qur'ani to bai zama a ba qur'ani ba لأنه آتى ببراهين وهجة بالغة أنه ليس من عند غير الله تبارك وتعالى saboda qur'ani ya zo da dalilai da hujjoji da suka game suka dilmiyar da mutum baka isa ba ka karyata qur'ani hujja ce cikakkiya da tare komai da komai da qur'ani ya zo da shi annahu laysa min inda ghairillah hujjojin da suka zo zai tabbatar maka cewa qur'ani da ba daga wurin wani Allah bane tabaraka wa ta'ala na'am hudan lil muttaqin
hudan lil muttaqin na'am ubangiji tabaraka ta'ala ya ce hudal lil muttaqin ai qur'anin nan hadi lis sa'irin lit taqwa qur'ani shiriya ne ga sauran wa'inda suka ji tsoron Allah tabaraka ta'ala ga mai tsoron Allah hadha al kitabu yahdi yahdi Allah bihi kullu man qaddara fil azal annahu sa'irul ila taqwa wannan qur'ani yana shiryarwa ubangiji yana shiryarwa ne zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ma'ana ya ajillahu bihi ubangiji yana shiryar da mutum da qur'ani kullu man qaddara fil azal annahu sa'il lit taqwa duk wanda Allah ya kadaranta masa tintin fil azal tintini mai rabo ne shiryayye ne tintin kafin halice shi to zaka same shi a cikin sauran wayanda suke cikin tsoron Allah wanda suka yi imani da Qur'ani saukakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma littafi ne da aka ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kaga wannan duk bayanin da muke yi akan manzo Allah sallallahu alaihi akan girman Annabi da taimakon Annabi da darajar Annabi da kimar Annabi da martaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wanda Allah bai kaddarci yayi imani ya yadda ba Allah ba zai yadda ba saboda nasin Qur'ani innaka la ta'di mana ba walakin la ya'di man yasha kai ni kai kai awwalu kai sai da fati sai da junaid sai da nasir ado sai da munir koza sai da burhanuddin duka wa'annan da suka taso matasan da suke ta magana a kai sai dole an yadda an taba jinaban annabi sallama an tabbatar wa mutane jinaban annabi ne wallahi ba za mu iya shiryar da wanda Allah bai shirya shi ba baka isa ba sai wanda Allah ya ga dama ya shirya zai shirya saboda haka mu dai muna tare da manzon Allah ba za a kawo mana siyasa ba ayi ayi juyin waina da mutane ko sai ce wai ai ana kare tauhidi ai lizrabai tijaniya in ka dauki jawahir ma'ani a a ya qudatul farida zaka ji yan dariƙa suna cewa komai Allah menene menene abun mamaki abun mamaki wai ruwa ya ƙare wa ɗan kada bai mene ba bai gama hunka ba ko an rasa ma mene ga abin da ake magana ga ɗauko wani magana daban yanzu idan muka ɗauko ƙuduriya akwai wanda zai ganu mu da muke da likitan likitan mahaukata a bauchi sai da fati idan mutum na taɓin hankali mu da muke da likitan ƙuduriya fi manakir shekh lisan ahmad ibn taymiya da Allah ina da tambaya tun daga ke jin tarihin duniya tun daga zamanin annabawan baya tun daga zamanin annabi adamu zuwa annabi nuhu shine farkon manzo go zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kan bayan Allah har yau dinnan ta taba jin wani shehin dariqa ko na ɗariƙar tijjaniya ƙadiriya arusiya naqshbandiyya a a a dukkan ɗariƙun nan dai gaba ɗaya na khatimiya gaba ɗaya taziliya sunusiya duka ta taɓa jin wani shekin da ya mutu aka sha ruwan wankansa ruwan da aka wanke gawan ruwan da aka yi wanke gawan aka tara a shanye ruwan ka taba ji dan Allah kai ko a kundin tsatsuba ka taba ji irin littattafan Hausa na tarihin aljanu ka taba ji ka taba jin wanda aka cinye sosan wankansa dan Allah dan Annabi ka taba ji to an tuna Ibn Taymiyyah an sha ka taba ji magana akai kai Aisha ka duba ƙurin duriya fi mana kabin Shekhar Islam Ahmad bin Taymiyyah yana da shi a ɗaki na. Ruwan wankansa shanyewa aka yana neman albarkacinsa. Amma ga cewa an ce wai manzara sallama ma Allah ya sauke. Ba ma son mu shiga wancan layin kawai mu yi karatu. Allah ya dakatar da mu. A wanda Allah ya shiryar da shi tun fil azal Allah ya sa shi a cikin masu rabo. za su shirya su yadda da Qur'ani su yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun fil azal sun yadda Allah ya sa su a cikin wannan shi da Allah tabaraka wa ta'ala allazina yu'minuna bil ghaibi na'am
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ubangiji tabaraka taala yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi sune wa'inna wanda suka yi imani da abin da ke boye humul ladzina amanu bima ghaba anhum sune suka yi imani da abin da ya buye daga gare su ya buye musu ai al ghaibu ghaibani ai gaibu abu biyu ne duk abin da aka ce gaibu abu biyu ne shine shawar da nake cewa ma ghaba a ghaibun gaba anka akwai gaibin da ya ɓuya daga gare ka sai wannan gaibin ya ɓuya maka baka ganin sa yace huwa aljanna shine aljanna ka taba ganin aljanna aljanna gaibu ne ko ba gaibu ba abin da ake kira gaibu a larabci a lugar larabci ma gau ma gaba anka au ma gibta anhu shi yasa mutane suke cewa annabi bai san gaibu ba wallahi ka tausaya musu ba su san me ake nufi da kalman gaibu a larabci bane gaibu a larabci shine ma gaba an ka au ma jibta anhu shi yasa wallahi malam idan mutum bai san lugar arabiya ba idan ya zo yana magana akan ilimi ko sai ka ji tausayinsa saboda yana halakar da kansa ne yana halakar da kansa ne ka san ni kasuwa in na raina ta ko sautu bana bayar mata idan na ga mutum irin ibar ruwan sallah magarba ne ko da ya yi haushi bana kallonsa ibar ruwan magarba bana sa shi a lissafi a gaibu duk abin da baya sa ganinsa gaibu ne duk abin da baka taba ganinsa ba gaibu ne duk abin da baya tare da kai baka kusa da shi ka ɓuye masa ko ya ɓuye maka sunansa gaibu an gane kalman a larabci to in an gane ta in an zo magana a kanta za ka fahimci abin da ake magana yanzu abin da ake yi a nai conjunction ka sani to ai gaibi ne ko wanda suke cewa annabi sallallahu bai san gaibu ba ayan da suke dogaro suna ce la ya'lamul gaibu illa Allah ko ba wanda ya san gaibu sai Allah to waye maka musu Allah wancan ayan waya faɗe ta ba Allah bane to da Allah wannan ayan kuma ba alimul gaibi fala yaziru ala gaibihi ahadan illa lim illa mene illa liman irtada min rasulin fa inna yasukun bayda dai min khalfi rasda wannan waya faɗe ta ha Allah ya karo da Allah kenan ko aya ya goge aya wallahi malam in ba ganka da annabi Muhammadu ba ka shiga uku Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana saboda annabi annabi daban ne Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi baya sanar da kowa gaibi illa limanin sala sai istisnai sai ce sai dai wanda ne yadda da shi da Allah akwai wanda Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba to da yadda da shi mai sanar da shi sai ce alimul gaibi ba ce ce ko fala yaziru ala gaibihi adan haka Allah ya ce fala yaziru ala gaibihi adan sai ce illa liman irtada ba sanar da kowa gaibu sai wanda Allah ya da shi to yanzu kai ko a ce in ana lissafi a zo a ce a zauna a yi lissafi na mutane amma mutanen a lissafa suwaye mahaukata in dai kana ciki aka lissafa ka cikin mahaukata sai a ce da Allah muna da tambaya kai mahaukaci da Allah annabi Muhammad yana ciki wanda Allah ya yarda da su wanda ya yarda da su ko baya ciki da Allah me zaka ce eh yana ciki ko to shugaban mahaukata ma kenan zai faɗa haka to masu hankali ba sai Allah ya ce alimul ghaibi fala yaziru ala ghaibi adan sai ce illa liman irtada is a continuation Allah shine masanin gaibu baya sanar da kowa gaibu sai wanda ya yarda da shi to yanzu kai dan Allah Allah bai yarda da Annabi Muhammadu ba in dai bai yarda da manzo Allah ba akwai wanda Allah ya yarda da shi babu sai kuma Allah ya ƙara buɗa maka abu sai ce min rasulin daga cikin manzanni to da Allah waye manzan manzannin ma Annabi Muhammadu to idan an ce Allah daga cikin gaibin da yake da shi ya tsakuro ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce ba zai yiwu ba shine inna ma amri idza idza ara shi ne kullu kun fa yakun ce a kai ana maganar gaibu ai wannan wahayi aka masa kai wani irin jahilin takwalin mahaukaci ne shi wahayin ba gaibu bane kai ai maka ko ai Allah da ya zo magana sai ce alimul gaibu akan gaibu yake magana sai ce shi gaibun nan alimul gaibu Allah shi ne masanin gaibu fala yuzhiru ala gaibihi ahadan baya sanar da wani baya bayyana ma wani gaibu illa liman sira sai wanda Allah ya dace da ya dace me san da shi me sanar masa ha to kai wani irin mutum wani irin mutum ne zai ce wai a wannan wahayi ne ai ai wahayi aka masa ba wai gaibun bane aka sanar da shi illa liman sira sai wanda Allah ya dace ko sai ce min rasulin daga cikin manzanni gaibu hawa biyar ne akwai gaibun da ba wanda ya sani sai Allah la alamu gaibu illa Allah ko ɗaya kenan alamu gaibu fala yuzuru ala gaibihi adan illa liman irtada min rasulin sannan akwai wa ma kana Allah yudlakum ala gaibi walakin Allah yajtabi من رسول من شاء فآمنوا بالله ورسوله آل عمران كو باكا وني تو الله baya tsinkayar da kowa gaibu sai wanda ya so sai wanda ya zaɓa ya ga dama daga cikin manzanninsa ko sai ce to walakin Allah sai dai Allah ya ji tabi yana zaɓa ما معنى يجتدي في اللغة العربية أي يصطفان العربي لا كتا يجتدي يصطفى زعباني Allah sai ya zaɓa sai ya dai ya zaɓa min rusuli daga cikin manzanninsa sai ya mene ya san da su kaga hawa na biyu na uku kenan hawa na hudu abdan min ibadina فآتنا من لدنا رحمة وآتنا من لدنا علما كو عبدا من عبادنا خبر labar khabar Musa wa Hadir ko sayyidina Musa da Annabi sayyidina Hadir ko Annabi Musa da sayyidina Hadir sai ce ka je ma jama'al Bahrain za ka samu abdan min ibadina bawa daga cikin bayinmu daga sai ce fa allamna min ladunna ilma sai muka san da shi ilimi min ladunni daga gurinmu annabi Musa annabin Allah ne ko ana sa nuna maka cewa ba wai har waliyai Allah yana son da su gaibu bayan Allah ko a sayyidina Andrew annabi ne ba annabi bane waliyi ne daga cikin waliyan zamanin annabi Musa duk da malamai su yi manzanu amma raji'i waliyi ne ba annabi bane da suka je suka hau jirgi kwale-kwale na ruwa ana tafiya an dauke su kyauta saboda an san malamin shi wannan sai na lura suna kan tafiya sai sai na lura kansa da shi ga tari sai fara saran cikin jirgi sai ta a a tukurika a tukurika an tukurika an an an an taulika alaha a tukurika ha an taulika alaha yanzu aka fasa jirgin ka halakar da mutane suke ciki sai ya ce mashi da alam a kulla kai nake zan ta sadiya bai yi sabara ba na ce ba za ka iya hakurin bi na ba sai ce ka hakuri na manta ne suka je suka sauka sai ga yaro bai balaga ba yaro karami kyakkyawan yaro sai kama shi buga da bango ya mutu yace kai taksula nafsan bigayar nafsin ka kashe kai rai bai kashe kowa ba saboda shi annabi Musa ya san anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal lanfa bil lanfa wal izna bil izni was sunna bis sunni ko har ya kawo ah yanzu wannan yaro ne bai yi zunubi ba bai kashe kowa ba ba abin da za a kashe shi ka kama shi ka kashe shi sai ce mai na gaya maka yace ai daga yanzu ka na ƙara tambayar ka yanzu na kai matsayin inda bai kamata mu uzuri ba in na ƙara kawai yanzu ka sallame ni suna tafiya suka yi suka sauka wani gari suna sauka wannan garin sai ga jidar katanga ga sun za ta rushe ba ba su masauki a garin ba babu abinci ba wanda ba san da zuwa ba abin da aka musu sai ce sai sai kaga shayinka ya ɗauki ya fara aiki kai kana almajirinsa tunda Allah ya tura shi ce ka je ka samu ilimi a gurin sani inda annabi Musa an tambaye shi ne go waye fi kowa ilimi sai ya ga shine kadai annabi to ya ce babu wanda ya kai ni ilimi sai Allah ya ce kai ganganci ba mu haka ba mu haka ina jin wani wawa ko da yake ba na kula shi saboda yaro ne a ilimi wai kafin zuwan izala ba a yin addini daidai ha so da suka samu addinin kaga wannan hauka ne ko wai ta kawo kaza me ta kawo wanda raba kan al'umma manzon Allah zuwan ta ne ba aka kalli musulmi aka ce kafiri ne ba a taba kafirta musulmi ba duk abin da mutum ba a ce masa kafiri ko an taba yi sai suka suka ce wane kafiri ne wani dan bidiya ne wani mushriki ne aka ɗauki nono aka saya mutum je sai nono a kasuwa na na shanun fulani wai da suka kawo wai ya biya uwarsa da ta shayar da shi mu an yi mun sani wai saboda ba a shiga kungiya ba wannan ta kawo fitina ne ko ko kuma ta kawo ci gaba ne wallahi fitina ne raba uwa dalla ya ya faɗa yace mun yi mun yi uwa ka ubanka da iyayenmu sai da muka yi fito na fito da iyayenmu iyaye Allah ya ce a ku bauta wa Allah ko wala tusriku bi shay'an wabil walidaini ihsana an ta kyauta wa iyaye kuma an zo ana zage zage da iyaye uba ya kore ka da gida kada kallon ubanka kafiri ne wanda in ta kawo alkhairi a ƙarya ne to annabi Musa alaihi salam sai ya ga an fara aiki dole shi ma zai faru da aka gama aiki sai ya yi shi ma sai ce ai wallahi in ni ne kai masu gidan nan sai na nemi sun biya ni sai ce to haza firakun bai ni wa bainaka nan shi ne gurin rabuwan mu sai ce amma kuma zan ba ka labarin da Allah sai hakuri masallaci ne nan su je can su yi surutun an fahimta ko shikenan annabi Musa alaihi salatu wassalam sai sai na alibai ke gaya masa wannan jirgin na wasu masakai ne da marayu suka hada kudinsu suka saya suna ɗan samun na cin abinci za a yi wani sarki nan gaba ba a fai sarkin ba za a yi shi nan gaba da Allah abin da za a yi nan gaba gaibu ko ba gaibu ne abin da zai faru gobe gaibu ne ko ba gaibu ne to ga wali ya sanar da wani annabin Allah ko to da Allah da waliyin zamanin annabi Musa da waliyin zamanin annabi Muhammad wa ya fi daraja saboda annabi Muhammad ya fi wancan annabi shi ma saboda mu ne kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil mene wa tanhauna 'anil munkar kaga hawa na biyu kenan sunan wannan karama to ka dawo da shi ƙasa akwai istidraji ai ko kuma ana nuna musu kai likita ma bai taɓa yin sallah ba fitsari ma a tsaye ce ko da yake akwai masu sallah ma suna cewa fitsari a tsaye ma daidai ne ko yayi kashi da yi wankan da yayi janaba yayi da komai yayi shi ba komai sai wai ka kai matan ka wai a yi scanning a game a cikin cikin to kai ka leƙa mana ka gani kawai eh okay an yarda da wancan na annabi Muhammadu ne babu to Allah ya sauke saboda haka sai lokacin ke cewa al-ghaib shi gaibu gaibani gaibu guda biyu ne ghaibun gaba anka huwa al-janna wan nar wal malaikatu wal hurul ain wal basi wa ma wara al bas gaibu guda biyu akwai gaibin da ya buye maka kai aljanna baka taba ganin sa ba amma ka yarda shine allazina yu'minuna bil ghaibi wan nar akwai wuta ka taba ganin wutan jahannama amma ka yadda har kana tsoron Allah in ka aikata abin da Allah ya haramta har kana kuka kana kukan zuciya wani har hawaye suna fitowa amma fa sabanin masu kuka a gurin sallah ko mumbari a a a na ana wannan ƙarya ne kukan tsoron Allah ittifaqan malaman duniya ga suka ce khushu'i ne hawaye ne kawai zai fito ba za ka kana babu shi ƙari ne a sallah wannan albuqa'ul khashi fi salati muktafarun ko kukan mai tsoron Allah a sallah abin ya fiya ne ma'ana irin sai dai irin ya dan ja amma mutum ya zo ƙarya ne ana wallahi shi ma ana bashi minista zai daina kukan ko ba a yi wani mutum ba da ɗan da yana kuka ko tun da ya karɓi minista yaya Allah ya ƙara lafiya Allah ya kiyaye ni saboda haka wannan a gaibi wal mala'ika ka an ce maka akwai mala'iku kuma ka yarda shi ma gaibi ne wal hurul ain an baka labarin ƴan matan aljanna ko har kana ta kokarin kai aiki ma dan ka samu hurul ain din dan ka samu ‘yan mata a aljanna. To, amma duka menene shi gaibu, amma ka yadda ka ɗauka ka yi imani, wal ba'asi da tayarwa ranar bayan mutuwa, kai dai ba wanda ka taɓa gani ya dace, kakan kakan kakan kakan kakan baban kakanka, ba ka ganta da shi, amma ka yadda menene imani da mai wannan gaibu. Akwai wannan gaibun. yace wa ma wara albasi da abin da zai zai faru bayan an ta da mutaran ta alkiyama duka wannan ne ne gaibu ne yace kullu haza duka wannan gaba an ka sun boye gare ka wa amanta bi kuma kai imani da su wa gaibun akwai kuma gaibun da gitta anhu kai ka buye daga gare shi kai ka buye daga wannan gaibun ya abdu ya kai bawa wa huwa hadratullahi tabaaraka wa ta'ala shine halaran Allah mai girma da daukaka hadaran Allah ai ka buya masa ko Allah ya taimaka wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid amma kaga Allah Allah gaibu ne ko ba gaibu bane na'am to dan Allah a cikin gaibu akwai gaibun da ya kai Allah kuya to annabi Muhammad Allah ne bai sani ba ko shi ne bai gani ba ma kazaba al-fuadu na'am ban ji ba ko ba alaran mu'min ne ma kazaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wani yare na kasance ma jibrilu ake magana jibrilu jibrilu ya yaushe aka gaishe dan aika wanda kullum sai ya kawo sako ko sai ya zo ya ce ka gyara zama ka zauna nabiyun bi ghairil wahi la yatasarrafu safuhun anil jani wa kad yatawaqqafu ni jo alfasa zugo sallallahu alaihi wa sallama ko yace ma kazzabal fuad kai ma zagal basaru wa ma daga idansa bai yi irin kiftawa irin karkarwan ido din nan yayi ballantana a ce magana ya ce kai ma ka zabal fu'adu ma ra'a zuciyan ba ta karyata abin da ido ya gani ba to waye Allah Abdullahi dan Abbas wanda mu karanta tafsirin sa a kullum yana cewa nanu banu hashim naqulu inna muhammadan ra'a rabbahu bi ainin wa suratin yace mu tunda abin ya zama an fara wani kila wakala sai ce mu abin ya koma kabilanci mu banu hashim muna cewa annabi muhammad wallahi ya ga Allah bi ainin wa suratin da idansa da suran annabi sallama ya je ba a mafarki ba ido da ido ya ga anna Allah tabaraka wa ta'ala haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa kuma Abdullahi dan Abbas nan ka auna shi kaji shine annabi ya ce masa an huwa hibirul ummah shine malamin al'umma annabi Muhammadu gaba da kaf almajiransa ne duk duniya ko ɗaya kenan shi ne kuma annabi masa addu'ar ilimi Allahumma faqihu fi din wa allimhu tawila shi ne yace annabi mawriya ga Allah sai ka faka bara ka'abu ka'abu sai ka bara ta ga madu jibal sai da duwal suka amsa la ilaha illallah Muhammadu to Allah ne annabi Muhammadu bai sani ba in dai annabi bai san Allah ba to wallahi kai ma ka san wani abu kawai yake ba Allah ba ko dodo yake bi wallahi duk wanda ya ce annabi Muhammad bai san Allah ba to dodo yake bautawa ba Allah annabi Muhammadu ba saboda a kai ka aka wa kai da dafi annabi Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallama shi ya zo maka da addini ya ce maka akwai Allah ka yadda to kuma baka yadda shi din ya san Allah ba to dori dau kenan ya zama wato Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka a gaibu ya kai bawa wa huwa hadratullahi tabaraka ta'ala shine hadran Allah tabaraka ta'ala hiya magabat ita ce ta kaɓu ita magabat ba ta ɓuya ba hadiratun tana kusa aqrabu tana kusa da kai ga tanan hadiratun tana na kusa aqrabu ilayka ta fi kusa da gare ta na kusa da gare ka min kulli shay'in fiye da dukkan komai Allah Allah tana kusa da kai in lam tajidha fa anta al-ghaib la hiya in dai kai baka samu halaran Allah ba baka dandali hadara ka sha ka more ka ji daɗi ba baka gane Allah ba to kai ne ka kuye daga gaibun ga ba gaibun bane ka kuye halaran ba ta kuye daga gare ka ba kai ne ka kuye daga gare ka in ji sai bulo kasar da lawan yace yu'minuna bil gaibi imani da gaibu na'am wa yuqimuna salata sadan alazim bil gaibi yuqimuna salata suna tsaye da sallah yu'adduna salata kamilatan suna tsaye da sallah cikakkiya kamar yadda take sallah suna tsaye da ita cikakkiya kamar yadda take kamilata a cike a kammale ba su yadda wani abu ya fi sallah ba akwai abin da ya fi sallah a duniya a cikin aiki na musulunci wai cika cika musulunci nawa ne guda biyar go to a cikin guda biyar din a lissafa mun da Allah ji daga tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ne na'am sallah sai ne sai ne sai ne sai azumi azumin ramadana to shikenan a cikin wannan da Allah wani aiki ne ya fi kowanne a cikinsu sallah saboda ita a salatu imaduddin wa mana kama faka da kama da wa masa kafa katar kadina sallah ita ce ginshikin addini ita ne kahon bayan addinin musulunci sallah duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini duk wanda ya ki sai da sallah ya ki sallah ya bar addinin manzan Allah in ji manzan Allah Allah ya faɗa cewa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dina hunafa wa mene wa yuqimu sallata wa yu'tu zakata in kai aka shine yace ne wa zalika dinul qayyima to in kace siyasan APC da PDP da Abga da me da me da zai siyasar demokradiya ya fi shi ba zai yi ka zama musulmin gaskiya to ka kai kokarin dawowa ma ka tabbatar da musulunci kamata kula ba wai maganar siyasa a sallah ba a Hausa an fahimta kai kokarin tabbatarwa cewa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyuka babu abin da yake sallah wato yanzu idan musulmi ya kadarta cewa zakka ya fi sallah fa ya ridda ridda ne ka kudurta cewa azumi ya fi sallah ridda ne haji ya fi sallah ridda ne to da Allah idan mutum yace siyasa fi sallah fa sai ya zama cikakke musulmi ko saboda musulmancin cin zan gidan a gidan ku ake raba ko ba haka bane saboda babu abin da yafi sallah ha annabi ya ce wal ma yasabi rabbi yawmal qiyamati min amalihi as-sala farkon abin da za a mabawa hisabi a cikin ayyukan ran tashin alkiyama sallah idan sallar ta cika sai a ce to ya wuce sauran za a sai da za a yi sai aka zo ka ce ma a kawai ka tafi kawai ku je ku tafi gurin zaɓe kawai ba sai kun yi sallah ba lafita a hausa idan aka ce abu kaza ya fi kaza za ka iya barin wancan ka yi wannan ba ko ba haka bane ni dai ba ba hausa bane amma da Allah haka ne ku faɗi tsakaninku da Allah idan na ce wannan wayan ta fi wannan zai iya aje wannan in ɗauki wayan nan haka ne haka ne zala duk wanda ya da siyasa ya fi sallah daga yau na ce wai bayani yake yi da kace mace cikin akan kallah wallahi na yadda amma ni daga yau na ɗauki sallah na bar siyasa kai kuma ka ɗauki siyasa ka bar sallah na? ai ba zai yiwu ba to ashe ƙarya ne kawai ana ɗan neman kuɗi na gurin yan siyasa kar ka zama ya alamuna zahira min al-hayati min al-hayati dunya wa fil akhirati wa man al-akhirati hum ghafilun karab karab da lahira ka nemi duniya kawai ba babu kyau mu kiyaye Allah ya dasar da mu a yu'adduna salata qabilin suna tsaye da sallah cikakkiya Allah ya ba mu iko manzon sallama ya ce a sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da gani ina sallah ita sallah din nan fa dole sai an koye ta sallah inda ya kamata a ce an iya ta fiye da komai saboda ko cin abinci a rana ba da wahala ka ci abinci sau biyar ko duk kuɗinka haka ne saboda in baka zama wani ai ya zama masifa ba ko ka ci abinci sau biyar sai dai za ka dinga cin kayan kwalama ne ko kaɗan ya malace in ji wani mabalata ya ce wai ka zama ya malace ko ka lashe wancan ka lashe wancan ka kama a abinci dai ka zo na ka ci abinci sau biyar ai ya zama musiba to sallah sau biyar kake da Allah ko da bai yi abinci ba akwai ya daga hannu wanda bai yi abinci ba ai babu ko to kowa ya yi sallah nan irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kai ka koyi wancan baka koyi wannan da kyau ba wannan so biyar kake kullum ya kamata a ce ka koye ta da Allah ko wanda bai ya zo Abuja nan ya zo neman kuɗi bai iya neman kuɗi ba to me yasa idan ka zo ba ka da sana'a kana son wai ka fara gyaran mota ne me suka je ka fara yi mana ko gyaran mashin ha to shi sallah ba za ka koya ba wato idan ka zo za ka zama makanike ko makanike ko za ka zama makanike za ka zama injiniya dole sai ka koya haka ne ha kawai sai in je in sa bakakin kaya in je in ji kasa kuma sai ni ma na zama makanike kawo motar ka gyara ba ka san kuma kullum ni kullum za ka same da littafi a a a hannuna anya za ka bani motar in gyara ma kuwa in ka bani ka zama me ka zama hukaci ko saboda ban koya ba wai dole sai ka je gurin injiniya ya koya maka yanzu ba ba akwai masu gyaran waya ba ha to ba ni ma kullina da waya ba kawai in zan kira da cika kawun gyara ma ba za ka yadda ba to sai sallah ne bautawa Allah ne mutum ba zai je koya ba malaman gyaran waya su da wanda suka koya suka iya go malaman gyaran mota da mashin malaman kasuwanci in za ka fara kasuwan da baka taɓa yin ta ba za ka tambayi masu yin kasuwancin ko yaya abin yake ko to da Allah su waye malaman sallah su waye masu gwanayen sallah ne malamai ana zuwa gurinsu ana ɗaukan karatun sallah mala ya dai dai hada masallaci saka maka Allah ko saboda jama'a mu tsaya mu koyi yanda ake yi Allah ya datar da mu a wa mimma razaqnahum yunfiqun wa hum yunfiquna mimma razaqnahum su ne wayanda suke ciyarwa da abinda Allah ya azurta su shi abinda Allah ya ba su na arziki gwargwadon abin ba wai dole sai kai mai kuɗi bane za ka yi kyauta jama'a ba wai sai alajiwa ne alajiwa ne shi ne zai yi ciyar da mutane saboda Allah da Annabi ba a'a kai ma gwargwadon abin da kake da shi ka bayar Allah zai baka sakamako gwargwadon abin suke da shi suke bayarwa suke ciyar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi su ne wayanda Allah tabaraka taala yake magana kan su walazina yu'minu ma unzila ilayka na'am
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون ورثنا والذين يؤمنون عبسنا an fahimta ko a wayannan wanda suka yi imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar a gare ka ya rasulullah allazi huwa alquran shine alqur'ani ne girma wayannan bayan sun yi imani da gaibu sun yadda da gaibu sun yarda da Qur'ani, sun yarda su yi sallah, sun yarda su ba da zakka, su yi kyauta, sa'annan kuma sun yi imani da Qur'ani mai girma. Wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin naka ya Rasulullah. Al-imanu bima unzila min qablika rasul min qabl min qabl rasul la yanfa'u illa idza amana bima unzila ila an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imani da abin da aka saukar kafin manzan Allah, ma'ana littafin da aka sokarwa annabi Musa ko da annabi Isa wassalam, da annabi Dawud wassalam, da sufi Ibrahim ko duk littafin da aka saukar baya, kai imani da su, ba kai imani da ƙur'anin da aka saukarwa annabi Muhammadu ba, ba kai imani ba. imanin bai yi ba an gane shi yasa a kirista ba su yi imani da ƙurani ba shi yasa ba zo musulmi ba yahudawa ba su imani da injilan da aka saukar wa annabi isa ba ba su imani da ƙurani ba shi suka zama kafirai har yanzu amma shi wanda da saura ko amma a saura ma ba duka ba da su wanda abin da ke cikin a saura duka da sun bi annabi isa alaihi salatu wassalam ko da sun yi imani da dukan abin da ke cikin a saura har da sun yi imani da annabi muhammad da sun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma kirista da sun yi imani da abin da ke cikin injila duka na annabi isa alaihi salatu wassalam New Testament ko? Da su da shirka da za su ji labarin ya gaya musu annabi Muhammadu. Da sun imani da manzon Allah su salama kwanaki ina gani a social media cewa an samu wani Bible din a an samu wani Bible da yake faɗan komai da komai na annabi Muhammadu a Ingila a cikin ɗakin tarihi aka fito da shi. Wasu suka yi imani suka yarda wasu kuma aka yi dai aka jujjuya abin sai ka ji tsik ka ji shiru malam ya ci shirwa ko da sun yi imani ah annabi isa bai faɗa ba yace ya bani isra'ila inni rasulu alaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad sallallahu alaihi wasallam ko ya bani isra'ila ni annabin allah ne zuwa gare ku kuma ina gaskata abin da ya zo gaba gare ni shine ne a taura wa mubashiran bi rasulin mai dukan tamburan bisharan zuwan wani manzo ya'ati min ba'da wanda zai zo bayana min ba'ad ismuhu Ahmad sunansa Ahmad annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama kaga da sun basu sada a ce basu saba nan ba ba da duka sun iman da annabi Muhammad kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'a ko ba ka Allah fara Qur'ani ba ya ahlal kitabi ku zo mu bauta wa Allah wa ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum kalmar ta yi daidai tsakanin mu da ku kalmar daidai ce ta lalala Muhammadu Rasulullah kar bauta ma kowa sai Allah Allah na abu da ilallah wala shuka bi shay'a kar ma hada shi da kowa kar ka yadda annaka ce a ce annabi Isa dan Allah ne a ba dan Allah bane Abdullahi ne wa rasuli annabi Muhammadu ba dan Allah bane shi ma Abdullahi wa rasulihi annabi Musa Abdullahi wa rasulihi annabi Dawud alaihi salam Abdullahi wa rasulihi shine Solomon ko annabi Moses shine annabi Musa ko Jesus shi ne annabi Isa alaihi salam ko duka ga sunan dai ah Solomon shi ne annabi Suleiman ko duka so dukkan su annabawa ne na Allah bayin Allah ne ko manzannin Allah duka suna da daraja a wurin Allah suna da littafai Allah ya turo su kiramta zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to shine ah Allah tabaraka ta'ala ya faɗa musu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah wala shirka bi shay'a saboda haka littafin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajibi ne kai imani da shi in kai imani da littafin da suka zo baya in ba kai imani da littafin da annabi sallama ya zo da shi ba na Qur'ani to ba kai imani ba ba kai imani ba am imanin ka rawai ba zai amfane ka ba la yanfa'u illa idza amana bima unzila bima anzala ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba zai amfane ka ba sai ka imani da abin da aka sakarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falihaza falihaza saboda wannan man amana bi jamil anbiya wa kafara bi bi nabiyyin zamanihi fa huwa kafirun duk mutumin da ya imani da dukkan annabawa gaba daya kuma ya kafirce da annabin zamaninsa to wannan kafiri ne kowa ne an fahimta ko ba za ka yi imani da wannan annabi ba ka ce ba ka yi imani da annabin zamanin shi ba za ka ce duk annabawa ka imani da su amma annabi Muhammad ne baka imani da shi ba a to baka zama musulmi baka zaka zama kafiri an fahimta ko a wa kadhalika al-awliya haka nan waliyai man amana bi jami'il awliya wa kafara bi kamil bi kamili asrihi fa huwa maqdu'un 'ala Allah tabaaraka wa ta'ala duk mutumin da ya yadda da dukkan waliyai gaba ɗayansu waliyan Allah ne, amma kuma bai nan kufuru ɗin nan ba na kafirci ba ne, na ƙin yadda ne, dama Allah ce na in shakartum, wala in kafartum fa, to wannan wala in kafartum ɗin ba wai kafirci ka fita musulci ba ne, a ƙaryatawa ne ƙin yadda ne, ko an gane ko, kafirci a ƙur'ani hawa hudu ne. za mu zo mu gane a kansu an gane ko za mu zo kai za mu ji menene kafirci akwai kufru daban-daban daban-daban guda hudu a Qur'ani za a kira za a kira kalmar kafirci amma ba ana nufin kafiri wanda ya kibin Allah ba to amma yanzu mun samu wasu da sunan musulunci su samu musulmai ce masu kafirai saboda musamman da kafirci suke nufi ba ko wai musulunci kam yana jawo mutane a musulunci da ko yana kore musulmai ne su fita jawowa ko to in dai jawowa ne da Allah su musulunci suke na gaskiyar da annabi ya ce kuwa annabi sallama ya taba korin wani a musulunci ya ce wa ne kai musulunci gaba ɗaya ce ba kai kafiri ne bayan musulmi ne babu babu na ba kuma ga yanzu ana nan kai ƙarshen duniya fa kenan ko dan annabi ya ce idan ƙarshen duniya ya zo za ka ga abubuwa mamaki yaqtuluna ahlul islam yad'una ubadul aslam inji manzon Allah wasu musulmai da su zo suna yaƙan musulmai suna fitar da musulmai suna cewa ba mu yadda ku musulmai bane ku ba musulmai bane ba mu yadda ba mu yadda ba a'a to ku aka turo kai ba kai ba annabi bane kai ba wani sabon wahayi aka fara ƙara saukowa da shi ba ba koman banzan bazara ne kai wai ka ce baka da musulunci mutum ba a to kai waye awa shehu gari na cewa aikin banza dan izala a kaula kaga aikin manza kenan to me amfani zuwa shi me zai yi kaga ba shi ya gani kawai a banza a wobi ne ce yake banza bai ce banza a banza da izala a zaula ji shehu dai radiyallahu anhu Allah ya kara shehu lafiya kaga ah to ba sai ya san muhimmancin zuwa gurin ba kafin ya san ya nemi albarka ko ba ka bane ha madina ma gashi nan ana zuwa madina ana cewa in ka je kabarin manzo Allah wai aikin banza ne a'udhu billahi ka je ka ziyarci annabi ai ban ba ya faɗa mariga da Ahmad ban ba ya faɗa kafin ya rasu ko yace hauka ne wannan ta raba mutane da manzon Allah daga alhaji ya doso madina sai ya fara tana cewa fa yanzu fa ka ce miki aikin banza ne zuwa gurin manzon Allah ko sai dai ya je ziyarci masallacin manzon Allah ban ba Allah Allah ya masa rahama sai ce da Allah wai masallacin albarkan wa ya samu albarkan manzon Allah to ka raba shi da annabi wace wai ya je masallaci to me ma zai ya masallacin Mawu Maliku yake ce wa Ja'far amirul mu'minin abu jafar yake ce maki ka fuskanci annabi muhammadu ka yi addu'a shi ne tsaninka shi ne tsanin babanka annabi adam zuwa ga Allah sai jafar ya ce yanzu in kalli ɗakin ka'aba in kalli alƙibla in roƙi Allah ko in kalli annabi muhammadu yace ka kalli annabi muhammadu ka roƙi Allah duk abin da kake so Allah zai maka saboda shi ne tsani zuwa ga Allah in ji imam malik sunansa kuma imamu darul hijira duka mun yadda da mu da ku to mutum ya zo kai inna lillahi wa inna wannan tauhidi wannan tauhidi wannan wannan tauhidi Abdul Wahab nan ya cuci musulmai wallahi ya cuci musulmi a raba ku da Annabi Muhammadu ka je Madina mai ana a ce maka wai karka je gurin manzo Allah wai aikin banza ne subhanallahi to duk magabata kuma sun je sun nemi albarkacin manzon Allah kai Allah ya sauwake Allah ya bar mu da annabi saboda haka imani da annabawa gaba daya ka ce baka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka zama kafiri imani ka ce ka yarda da dukkan waliyan da suka zo baya amma baka yarda da waliyin kamilu asirin zamanin ka ba ka ragu baka samu abin da ake samu ba a fa huwa maqtun anillahi ta'ala yankakke ne daga halaran Allah tabaraka ta'ala mutum ya haka al-imanu shi imani bima anzala qablaka la yanfa'u illa ba'da imani bima anzala ilayka imani da abin da yazo baya ya wuce maka bayan annabawa ba zai amfanar da kai ba sai kai imani da abin da aka saukar maka shine Qur'ani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin kai wa bil akhirati hum yuqinun kuma su wa'ina da suka imani din nan da Allah tabaraka wa ta'ala suka imani da gaibi suka imani da manzon Allah suka imani da sallah suka tsaye da sallah kuma da zakka ko sa'annan suka yi imani da a littafan da suka zo kafin littafin Qur'ani ko alladhina yumnuna walladhina yumnuna usulaka wa usulaka bilakatu yuqinun sa'annan kuma sun sallama wa lahira sun imani da lahira sun tabbatar cewa za a mutu za ta tashin kiyama za a je kowa zai je ya san kowa ranar tashin alkiyama an fahimta ko sai ce ulaika na'am ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك وإن كانك الذين وصفوا في بتلك الأوصاف وإن أكا وصف معنى أكا صفا تاسو da wa'annan siffofi wa'ancan siffofi da muka ambata baya allati zakarnaha wanda muka ambata su to wa'ancan gaba ɗayan su to ala hudan min rabbihim suna kan shiriya alhidaya shiriya allati talabna fil fatiha wanda muka nema a cikin fatiha ko wanda shirye da yake nema a fatiha ihdinas siratal mustaqim ko siratal ladina mene an'amta alaihim sai ce a wani aya a Qur'an sai ke cewa minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlun min Allah ko yace ihdinas siratal mustaqim Allah ya ce da ni farki madaidaici Raƙar lazina an amsa alaihim tafarkin wa'inda kai musu ni'ima kuma ka amince da su. Suwa sai ka ce mina nabi daga annabawa daga ciki akwai annabawa wasu dikin da siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihan bayan Allah tabaraka wa ta'ala nan fa wai a cikin Fatiha ma kayi tawassuli ne da annabawa da shahidai da ulul azmi minar rusuli gaba ɗaya go da kuma siddiƙai da salihan bayin Allah gaba ɗaya ka yi wasu da su Allah ya shirye da kai kai ba kamar yadda ya shirye da su. Wai ashe a cikin sallah ma akwai tawassuli da annabawa da shugabansu Annabi Muhammad sallallahu alaihi har da shahidai da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda Allah ya musu ni'ima salihan bayin Allah da waliyan Allah oh ikon Allah a cikin sallah ka yi tawassuli sai kuma a wajen sallah wa garke tawassuli wannan wani irin addini ne ina mutane suke kai kwakwalwansu ne ko da yake daman Allah ya ce sallallahu ilman nafiyan wa ta'awuzu min ilmin la yanfa ko manzo sallama ya faɗa cewa ku roki Allah ilimi ne amfani ku nemi tsari daga ilimin da bai da amfani ko a annabi sallama daman ya ce ka nemi ka zama a ka roki Allah al-ilmin nafi ilimi ne amfani sannan kuma akwai ka roki Allah tabaraka ya zama ka samu fiqh a cikin ilimi ko Allahumma faqih fi din wa alim tawila ko akwai mutum zai karatu zai zuba karatu jingin amma fahimtan karatun babu ka san ilimi daban karatu daban ko karatu daban fahimtan karatu daban shi ilimi shine fahimtan abu ko a maza salama ya ce mai da bi kairan yufaqihu fi din inji manzon Allah duk wanda Allah yake nufi shi da alkhairi sai ya sanar da shi addini zama faqihi ya samu fiqhun cikin addini da Allah mun gane karatun nan mun gane da kyau to wannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana muke neman a Allah ya shiryar da mu kamar da ya shiryar da su tana neman shiriya irin tasu a cikin Fatiha wajada wajada wanda su su same ta haula'i wa'annan allazina wasafu bi hadhihi al-awsaf wanda aka siffanta su da wa'annan siffofa wa ulaika humul muflihun wa'annan al-maqbun bi fawzihi ai sun riga sun samu rabansu kada an kawai yanke sun samu binajatihim minan nar da tsira daga wuta Allah ya tsiranta su daga shiga wuta wa dukhulihumul janna sa'annan kuma sun samu shiga aljanna almu'abbaratu alaihim wanda aka tabbatar da su ma'ana aka dawwamar da su a cikin ta ita ce aljanna Allah ya samu a ciki albarkatin annabi sallallahu alaihi wasallama fata sura bi arba ayatin min almu'minin Allah tabaraka ya bude ayoyin nan sura na suratul baqara da ayoyi guda hudu na mu'mine wa ayatayn fil kafirin da kuma ayoyi guda biyu wanda suka yi magana akan kafirai wa salasa ashara ayat fi fil munafiqin da ayoyi guda goma sha uku wanda suka yi magana a cikin akan munafiki a cikin wannan sura da su Allah ya bude summa da'a ibadihi ila wahdaniyati wa ima wal iman bi risalati bi rasulihi wal janna wan nar sannan Allah tabaraka ya kira wa bayinsa su kaɗai ta shi shi kaɗai tilo ƙwallin ƙwalwan dara gagara wa imanu bi rasulihi bi rasulihi sannan su imani da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala da manzan Allah kuma bi rasulihi da manzan Allah wal janna kuma su imani da aljanna wan nar kuma su imani da wuta ثم خاطب بني إسرائيل sa'annan yayi magana da bani Isra'ila fi nisfu sura rabin suratul baqara gaba daya rabbinta maganar bani Isra'ila ne bani Isra'ila ai kago gurmayar ka san sun ce yawan annabawa bani Isra'ila din nan su ne ƴaƴan annabi Yaqub ƴaƴan annabi Yaqub su ne mene bani Isra'il wanda za mu zo mu fede su shi ma insha Allah in muna rayu summa ati bil fiqh ad-din shehu radallahu anhu cewa sa'an nan ya zo da fiqhun addini fiqhun gane addini zaka ga kutuba alaikum al-qisas fil qatl al-hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa ko fa man ufiya min akhihi shay'un fataba ma radu har zuwa dai shi kuma wannan sai aka kawo maka ilimin fiqhu a ciki fiqhu yaya za a yi kaza idan an yi kaza me hukuncin kaza idan mutum ya kashe mutum me hukuncin sa idan wani ya cire ma wani hakori me hukuncin sa shi ma hukuncin a cire masa hakori shi ma ko bawa da bawa ɗa da ɗa ko alhurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa tiba alaikum al qisas fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa haka dai Allah tabaraka ya ta bayani akan sa a awsaful awsaful arba ko ko akwai lubba lokaci kai a lokaci insha Allah za mu wadatu anan za mu tashi har yanzu muna cikin ulaika ala hudan rabbihim wa la yakunu muflihun a za mu shiga ausaf na na hudu an fito da bai roba to ala sai ne shi abu mutuna kana mu da za mu tashi ausaful rad arba Allah ya dace da mu Allah ya bar mu da annabi Muhammadu Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya yafe mana kurakuran mu zahiri da ba'ini Allah muna roƙonka dan annabi Muhammad Allah dai shau tijan dai shau Ibrahim Allah don girman ɗakin Kaba, Allah don azumin wata Ramadana, Allah muna roƙonka, Allah ka ba mu lafiya a Najeriya da zaman lafiya. Allah ka ba mu yadda za mu yi ba yadda za a yi da mu ba. Allah ka mana sura da'ima, Allah ka mana dafa'i, Allah ka mana liɗifi, Allah ka shiga cikin lamuranmu, Allah ka mana a a a ka ba mu yadda za mu yi ba yadda za a yi da mu ba albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muna roƙonka dan isanka dan cikanka dan buwayarka. Allah ka zo da Najeriya lafiya. Allah wannan fitinin suke kokarin tashi a ƙasar nan yadda aka juyar da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka koma kuma ana kokarin a da abin a ce wai ana tauhidi ne ana ta Allah ne to Allah mu dai muna tare da Annabi Muhammadu Allah manzala sallama ya fi mana kowa manzala ya fi mana ya fi mana uwa da uba da ƴan uwa ha Allah ya faɗa kulin kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وأشيرتكم har zuwa wa amwalun yasharatumuha wa jarat tazaru kasada hako ahabba ilaykum har zuwa kan ahabba ilaykum Allah wa rasuli fatarabbasu hatta ta Allah bi amri ko saboda ka Allah manzo sallama ya fi mana komai ya fi mana komai muna kira zuwa ga gwamnatin Bauchi state kauran Bauchi Allah ya saka maka da alkhairi abinda kai kishin Allah kishin Allah ne da manzon Allah wannan magana babu abin da ta da tauhidi kawai abin da muke faɗa abin da sakon nake son isar anan shine zaman da za a yi na titsiye da sajaki da mutanen su suka goya masa baya shine abu ɗan na farko shine menene da sajaki ya faɗa ya ce baya neman taimakon wane da wane da wane da wane da wane har ma na annabu ma baya bukata wannan kalma akan ta kawai za a yi magana har annabi ma ba bukata shine kawai ba ba abin da ya kawo matsalan tauhidi anan babu shi ko ta kusa ko ta nesa saboda an siyasantar da shi ya zama yan kungiya sun tashi sun koma suna ta soki burutsu suna ta hayaniya dan a dauka wato wannan gangamin da suka yi suka tumboci ka san menene saboda a dauka cewa suna da yawa idan aka tice da tajaki aka hukunta shi za su tada hargitsi tunda wani ma ya ce dan abul fatai dan kazan dan ubanka abul fatai ka fito abun mamaki duk duniya wani suke tsoro bane sai da abul fatai gaba ɗayan su abul fatai ko suke tsoro wallahi na sani wallahi tallahi ko kuɗi aka ba su zabi sai da abul fatai shi kadai ai dace wallahi ba za su yadda ba Allah ya ƙara masa lafiya da dukkan ƴan uwa sai dai sai sai Nasir Ado Nasiru Sunnati Allah ya karfafe su Allah ya karfafe su Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya mu babu ta da hankali suna son ta da hankali dan a ce ba za a yi ba wallahi tallahi matsala ce kawai ta ilimi muna da abubuwan za mu faɗa akan tauhidin su amma ba za mu faɗa ba sai dai an tuce da tijaki muƙabala fa yana nan daram dam dam yana nan sai an zauna insha Allah wallahu mutimmu nurahu wal qawkariyal kafirun ba za mu bari a tafa annabi ba annabi fansa rayuka mu mun bada fansa wa annabi Muhammadu ne saboda haka muna goyon baya ɗari bisa miliyan muna tare da su muna tare da annabi Muhammad Allah ya datar da mu Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya shirye su su gane gaskiya Allah ya ce su gane gaskiya gaskiya ce su gane ƙarya ƙarya ce ba su kuma ikon ƙaurace mata fatiha da salatul fatiha ya sana abu da ya kasance amin amin amin amin alhamdulillah rabbil alamin Allah ya saka da kai na bismillah Allah ya sana sani na'am wai maulidi haramun ne addu'an suna haramun ne to maulidi dai farin ciki ne da samuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana murna kai ko ba ga murna to abu biyu ne kawai a ciki shi maulidi ana farin ciki ne da samuwan manzon Allah duk mai farin ciki da samuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da farin ciki duk wanda kuma yake bakin ciki sai ya ta bakin ciki ko tarihin annabi yake faɗa Allah ya gaya mana a Qur'ani ya ba da tarihin annabawa ko wa kullun naqussu alayka min ba'd sunan sabit bihi fuadak annabi sallama yayi maulidi ma da kansa an tambaye shi me yasa kake azumin litinin da alhamis hadisi na cikin muslim sai yake cewa ranar alhamis rana ake taro ayyukan bayin Allah gaba daya a kawo gaba na in sa hannu sai a karba shi yasa nake azumi a same ni ina azumi dan a yafe ma al'umma na Allah sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana son mu jama'a musulmi ɗaya ke da sai ce ranar litinin fa yace zalika al-yawmul ladzi wulidtu fihi ai ran da aka haife ni ne ina azumi ne in tuna ranar in yi farin ciki ina tuna ranar sai kuma haka zaka samu kuma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka rago imam Bahaqi ya rawaita go imam Bahaqi ya rawaita manzo sallama ya yanka rago bayan ya an bashi annabta ya kai shekara 40 aka ce a'a wannan ragon fa yace ina farin ciki ran da aka haife ni ne yanka wannan ragon na tuna ranar sai sai aka ce ai kakanka ya yanka maka yace eh na sani wannan na yanka ne saboda tunawa da ranar ina murnan haihuwa na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah wannan yayi shi ne hankali ko bai shi ba sai addu'an suna ha to addu'an suna kan ba gashi muna gani ba duk ayan da ba musu addu'an sunan ba sun shiga boko haram ko bai fita ba da Allah tambayar nan akwai tana tana bukatar wani abu kuma kuskure ma ko ya ko ya amsu ko a ƙara wani abu duk wanda wasu addu'a bo suna ba ga shi mun gansu a boko haram ba suna ta boko haram suna ta kafirta musulmi suna Allahu akbar jihad ko ba haka bane wanda aka musu addu'a suna ya ka gansu da Allah ka gansu fes fes tas tas tas sun lubi za gansu da tarbin su suna salati wa annabi Muhammadu sallama ka taba ji ga wata wannan yan zawiyan shehuwa ne sun bari sun shiga boko haram ka taba ji dan Allah tsakani da Allah ka taba ji ga wannan almajiran tsangayen malam wane ne gwani wane yau yan tsangayen sagardawan sun zama yan boko haram ka taba ji na Allah suwa suka zama suwa suka zama wanda ba musu addu'ar suna ba yawa shikenan amsa ya fita yawa shikenan magana kare kuma an yi suna a zamanin manzon Allah ka san idan aka maka tambaya me ta in mutum ya maka tambaya ka gane cewa wanda ya tambaya mahaukaci ne ka bashi amsa irin daidai da shi launul ma'i launul ina'i ko duk wanda yake maka ba da addu'a suna baka ce gaskiya ne addu'a suna ba kyau amma mu da aka mana sai ba mu shiga boko haram ba wanda aka na so addu'a suna sai ga suna a boko haram amsa ya fita Allah ya bar mu da shauki jani Allah ya sa mu gama lafiya albarkai shau baradallahu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka mana alkhairi ba yadda da maulidi ba an yadda da a ba ma bi bade ba an yadda tinubu ya ci mulki shugaba na ƙasa ya tara walima a ci abinci a fito ana haskawa a sunye ana murna ka san me yasa dan a bashi appointment ka san mulkin da aka yi na na Buhari ba a tafi da yan yan na ƙasa ba da su aka tafi da su fantani ko to yanzu shi ma ya matsa ya kafa ya tsaye ana yi lokacin da Buhari ya ci mulki ma an yi fati, Lalon ma ya ci mulki an yi fati, gwamnati suka ci mulki aka yi, a'a, ikon Allah, amma na annabi Muhammadu babu kyau. Kai wannan annabi Muhammadu yana shan wahala a hannun mutanen nan. To ai inda hasira suke wa annabi ga yamin sai alfaza zai ce a hasiduhu mut inna aishaka ankabu fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidun. mai maka hasara annabi sai dai ya mutu kuma rayuwarsa ta zama cikin kunci da wulakanci da kaskanci shi annabi Muhammad sallama shine shugaba a duniya shine shugaba a lahira ko sallallahu alaihi wasallam to da haka shikenan wanda yaga zai iya farin ciki da annabi yayi wanda yaga ba zai iya farin ciki bai ta bakin ciki mu dai zamu yi ta farin ciki da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ba haka bane yawa amsan da gero argun guda ya bayar na riga na warware shi kuma na bashi amsa tuni Allah ya datar da mu assalamu alaikum warahmatullahi